waɗanda suka ce a sanar da su suna nan suna zagayawa da su akwai wani kafin da shek abubakar gira arzikin ya yi mai taken annabi da fafi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sannan akwai wani kafin da shek abubakar gira ya yi sako ga sojojinmu sannan akwai wa'azi da aka yi na fikar jihar zamfara shekara ashirin da uku da kirkirowa wanda ya kunshi malamai har da shugaban kungiya na ƙasa sheikh abdullahi balala sannan akwai wani kasar da sheikh muhammad kabir haruna gombe ya yi mai taken lalacewa tattalin arziki laifin waye allah shi gafarta mana a yan uwa akwai sanarwa cewar ana neman ya kasai ko shi ko wanda mukullin wancan get ke hannun shi saboda nan area ne aka tanada inda mata za su shigo kuma suna nan sun tattara gurin yana a kulle da Allah ya gaggauta ya je mu sannan ana neman Amir ko Haruna ana neman Haruna dan agaji ga yaron shi nan karami a Haruna ga ɗan shi nan dan agaji karami tare da shugaban kogi da Allah ya zo ya tafi da yaron yan uwa da ji ko da duba lokaci lokaci ya fara tafiya don haka bari mu dan fara tagawa sama yanzu mai wa'azinmu na gaba shine shugaban kwamitin ayyuka na jama'a su zara ta gida wai kama su sunna na ƙasa dan majalisar zartarwa na ƙungiyar na ƙasa a ce abubakar gero argungun tare da shek abubakar gira argungun akwai alarama muhammad sani kula daga gombe alarama malam sani kula tafaddal mashkura nam to an ce ga rahama radio sun zo bismillah za su jona don ci gaba Allah rama bari masu rediyo su zama su a matsayin kusa yanzu ke nan wanda ke da rahama rediyo zai ci gaba da jini? to an ce nan da ba da dadewa ba duk wanda ya za ku da zuwa rahama rediyo insha Allah ta'ala zai ci gaba da jin wa'azin kai tsaye insha Allah Allah ya saka da alkhairi na al'amuran ma tafaddal mazkura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون
الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa musulmin kano kano sai nigeria yan uwa baki da yan gida shugabanni da mabiya tun daga ashek abdullahi balalau da kuma shugaban majalisar malamai na ƙasa a Dr. ibrahim jalo jalingo daraktan agaji Muhammad Mustapha Imam Sakatare General a Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe da 'yan majalisar suna tarayyar Najeriya baki ɗaya da manya-manyan 'yan midiya namu na ciki da na waje jami'an tsaro 'yan agaji baki da 'yan gida muna karanta muku gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na ji mutane na muhawarar kwanan wata wani na cewa ishirin da biyu ga muharram wani na cewa da ɗaya muna tsammanin dai ɗayan biyun nan dole ɗaya tabbata kirin da biyu ga watan muharram hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas zai daidai da nawa ga oktoba kirin da biyu kuma kenan wancan kirin da ɗaya ko kirin da biyu ga watan oktoba miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da sha shida muna roƙon allah ya sanya albarka ga wannan majalisi namu muna addu'a ga manyan malaman da suka riga mu da alarammomin da suka taya su ubangiji allah ya saka muku da alkhairi allah ya muna muwafaka da dacewa da aikata umarnin da kuka bamu bisa umarnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darasi na na yau zuwa abin da Allah ya sawaka insha Allah zan yi wani takaitaccen darasi ne akan inda sani ya gaba ta sha ruwa ta baya ma can za ta sha abinda nake nufi da wannan wallahu alam idan dattijo na buƙatar zuri'a mai albarka to a samu dattijo mai albarka a samu uwa mai albarka sannan ne za a iya samun zuri'a mai albarka bari mu fara da abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كما مقصودي سبحانه وتعالى yakan ɗora dokokin shi ne ga mummunai yakan ɗora dokokin shi ga masu imani don haka idan Allah zai sanya doka wadda za a samu natija a rayuwa yakan kira masu imani wannan ya nuna suna da gata suna da galihu ubangiji ya girmama su saboda imanin su da Allah ya Allah ka sa da mu cikin mummunai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ku anfusakum wannan kira ne na maza da mata gaba ɗaya an rinjaye da maza ne kawai saboda shugabanci amma dai ana nufin maza da mata kowa ya yi ƙoƙari ya kare kansa ubangiji bai fara da iyali ba bai ce ku a halikun abin da ya fara ku an fusakun yana cikin kuskuren mu a duniya muna rinjaye da kullum aka tashi kawo wannan aya sai a yi ta nuna ma mutane cewa a yi tarbiyyar iyali a sa su su yi kaza su bar kaza amma ana kuskuren fahimta cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya fara tsarin gida ne daga magidantan ya fara tsara gida mai kyau daga iyaye don haka yace ku anfusakum ana nihin mahaifi da mahaifiya sai in an samu dattijo ya zama dattijon Allah ya zama dattijon arziki sannan na a samu 'ya'ya na Allah kuma a samu masu arziki haka nan babban abin da mutum zai lura mutum guda zai iya samar da zuri'a dole ne sai ya samu matar da zai su haɗu su yi sanadin samar da zuri'a bi idinillah da wannan dalili yasa Allah ya sanya ka'ida da doka tun a wurin aure Allah rama kana iya koma suratul baqara inda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta masu masu imani auren mata masu kirki da maza masu kirki yana cewa wala tankihul musrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum نبي ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون وأن آية سورة البقرة سوني أسل لدى أفار سام ذريئة don haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu amina ne ce wala ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا kada ku kuskura a wurin bagirin bida aure ka je ka auro mushurka anniya ya cikakkar bidi'a kada ka auro ta har sai in ta tuba ta yi imani da Allah la'alla yana yiwa ka yi tunani a kan wannan ba nan kaɗai ba su ita ma macen waliyan aure da za su aurar da ita Allah ya ce da waliyan wala tunkihul mushrikina hatta yu'minun kada ku waliyai ku aurar da iyaku mai imani kada ku aurar da ita ga ainihi mushriki sai ya imani anni mushriki dan tagar dan bid'a wanda bid'an ki ta kai ga shirki da Allah kada ku dauki diyanku ku baki aure biyu dinnan dukkan su babu alkhairi in ji Allah ulaika yad'una ila an-nar mushriki namiji kullum abinda akira nai laifin da zai sa a wajen shiga wuta ya wajaba a kan mutum shine maganganunsa kullum mushrika aikinta laifin da zai wajabtar da shigan mutum wuta shine aikinta don haka samar da zuri'a mai albarka zuri'a mai tarbiyya zuri'a mai imani tun farko a yi ƙoƙari a samu uwan ƙwarai a kuma samu uban ƙwarai biyun nan su ne sanadin gina gidanka kuma su ne sanadin rushewar gidanka gaba ɗaya ke sa hadisin abu huraira radiyallahu an annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace idza ja'akum man tardawna dinahu wa khulqahu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabirun wannan hadisi na Aba Hurairah inji Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana cewa idan wani ya sallama gidanku yana neman iyaka da aure abu biyu ne za ku bincika kada ku tambaye shi inda yake aiki kada ku tambaye shi mota nawa gare kada ku tambaye shi gida nawa gare kada ku tambaye shi wace siyasa yake yi kada ku tambaye shi shi manomi ne ko ko shi waye shi dan kasuwa ne kada ku yi mai irin waɗannan tambayoyi abinda addinin musulunci yake ta harshe annabi sallallahu alaihi wa sallam ku binciki aqidansa ku binciki imaninsa sai kun tabbatar da addininsa addininsa Allah ya yarda addininsa addininsa akwai hujja daga harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan shine addini tarzauna dinahu kun yarda da addininsa ba a kuma yarda da addinin mutum namiji ko mace sai ya tabbata mai tsarewa qala Allah qala rasulullah sai ya tabbata mai yadda da sunnan manzon Allah ne sai ya tabbata cewa baya shirki da Allah sai ya tabbata baya tsafi sai ya tabbata baya duba sai ya tabbata baya sake hanya ba yi fasadi yana sallah yana azumi yana zakka yana zuwa haji gwargwadon hali yana kuma tsare aqida kamar yadda mai ahadari ya faɗa a cikin littafin sa rahimahullah yace awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tasihu imanihi farkon abin da ya wajaba ga baligi shine ingantawar imani don haka imani ake so ya zama cikakke ga kowane mukallafi kafin a yi hulɗa da shi na biyu ma'aiki alaihi salatu wassalam yace a lura da halayyarsa a kyamaci ɗan giya ko da yake ba iya kafirta shi saboda giya amma a kyamaci ba shi aure alhali ɗan giya ne gudun kada ya sake maka diyarka cikin giya bai sani ba ya yi mata saki ɗari ko dubu kuma ya ci gaba da zama da ita ya dambale ya ku bayan Allah a guji ɗaukar aure a miƙa ma mutumin da sana'an shi ba ta halal ba ne domin gudun kada ya siyar da diyarka da haram ya zama na Allah baya karɓan sallar diyarka baya karɓan azuminta da saurin ibadarta don haka ya samu aiki alaihi salatu wassalam ya gita wa'annan manyan ka'idoji guda biyu addini da kuma ɗabi'a addini da kuma halayya ana buƙatar ya dan mutumin da za ka ba auren ɗiyaka yana da mutunci yana da kirki yana da alkawari yana da amana yana da jin kunya domin ƙarƙashin jin kunya sa zai yi ƙoƙari in an samu saɓani aka tsawace shi ya gyara in an samu saɓani aka ɗawace shi zai yi tunani saboda mutuncinsa da jin kunyarsa bayan wannan aya sai Allah ya ce wa ahalikum sannan ku kare iyalinku a waccan aya ta suratul baqara Allah ya tabbatar da da mushriki da mushruka kullum fatan su su kai mutum a cikin wuta su kada surukin su a wuta su kada diyarsu a wuta ta hanyar tsora su ga baka shawara Allah ya ce kada a haɗa ƙoratayya aure a wannan ɓangare nan kuma a wannan aya Allah ya ce ku kare kawunanku da na iyalanku daga faɗawa daga wuta duk dai ƙarshe wuta ake tsoro Allahumma inna na'udhu bika min azabi jahannam wa na'udhu bika min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal Allah ka tsare mu daga bala'in jahannama Allah ka tsare mu daga azaban kabari baya ga haka ya ku bayan Allah kuna iya karanta sura ta goma sha tara suratu maryam za ku ga Allah da kanki ya kawo maganar da mutane suke yi wadda ke gwada akwai tuma in ka auri yarinya wadda ta gaji mugun abu kamar yadda yan uwan maryam ce ce mata mutanen baitul miqdis ya ukhta harun يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت وما كانت أمك بغيا kun ga daga cikin abin da ya dau hankalin su suna so su yi zargin maryam saboda dalilin da suka kafa hujja akan shi shine kawai ya dace da darasin mu ya ukta harun ma kana abu timra a sau'in sai dai saurara ki ji tukuna babanki ba ɗan iska ba ne babanki ba fasiki ba ne babanki ba shaidanin mutum ba ne dattijo ne mai kamala mai addini mai imani mai kamun kai na biyu wa ma kanat ummuki bagiya mahaifiyarki ba iska ba ce hatta mahaifinki ya bar duniya cikin mutunci ya bar duniya mahaifiyarki kuma ba ya iska ba ce ba karuwa ba ce ba mazinaciya ba ce wallahi ba ki gaji da duro daga wurin mahaifiyarki ba to maryam ki muna bayani ta ina ki samu aihuwa kina budurwa babu daurin aure duk da Allah ya kare ta ya tabbatar da lallai tana da madogara iko ne na Allah karkashin kun fayakun abinda muke so mu halle shahid magana daya me yasa suka kafa mata hujja da cewa baban ki ba dan iska bane maluma suka ce saboda ana iya gadon gina ta hanyar dattijo in dan iska ne majinaci ana iya gadon zina idan uwar da ka auro ma ‘ya'yanka mazinaciya ce, to ana iya samun ‘ya'ya mazinata, ana gadon zina ko ta uba, ana gadon zina ko ta uwa. Don haka in za ka yi aure, nemi mutuncin iyayen kamar yadda annabi ya faɗa da jiɗa dinna muka karanta hadisi. Man sardauna dinahu wa khulqahu. Mai addini ko ba a samu ne da irin waɗannan miyagun ayyuka na kaba'irat. Kuma a iske yana da halayya na ƙwarai. Allah rama koma suratu suratu kafi za ka iya samun mana abin da ya faru a lokacin da annabi hajir ya kashe yaro yana so ya gaya wa annabi musa alaihi masalatu wassalam dalilin da ya sa na tada ginin nan wa ammal jidar wa ammal jidaru zakanat فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا مقصود كاونا آية domin ku fahimci Allah na raga mata yara ƙanana ta dalilin ubansu dattijo ne mai imani shi ne munasaba kawai da muka kawo ta a nan wa kana abuhuma saliha annabi hajar yake gaya wa annabi musa alaihi salatu wassalam cewa wannan wahalan da kake zargi na da yi na tada wannan gini wani ikon allah ne da wata sakamako na wani dattijo da matarsa Allah ya yi musu rasuwa shekaru aro-aro da za su mutuwa suna da ƙananan yara jirajirai guda biyu sun bar jirajiran nan suna hannun maƙauta su ko maƙautan nan ba masu addini ba ne don haka yasa ubangiji ya ƙaddari iyayen nan su ɓoye wannan dukiyarsu ƙarƙashin wannan katanga ta yi tsawo ya kai jira'i ɗari amma kuma abdullahi bin abbas radiyallahu an yace shi bai yadda wannan kanjin kasta dukiya ba abdullahi bin abbas yace in ma dukiya ce a'a littattafai ne na ilimi na wasiya na karatu na al'amur bil ma'ruf wan nahyu anil munkar wanda babansu ya saba da shi kamar a ce kasir kasir cd audio kaza kaza wanda mahaifinku ya mutu ya bari bibi rayuwar sheki jafar mahmud adam kamar bai mutu ba shekaran jiya muka yi ta'ajiyansa a wannan farfajiya amma har yaushe ka jafar yana nan kaman da rayuwarsa ba wani irin darasi da za ka lalabo sai ka same shi Allah ka gafarta masa rayuwar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi kaman da ransa bai mutu ba babu darasin da za ka lalabo sai ka same shi ya Allah ka yi mana rayuwa irin rayuwar waɗannan bayan Allah saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace idza mata ibn adam in kafa amaluhu illa min salatin as-sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu in mutun ya bar duniya bai bar da mai addini ba ya mutu kango ko ya bar duniya bai bar wani taskar addini ba masallaci makaranta islamiyya motocin wa'azi kayan wa'azi ya mutu bai sai ko ɗaya ba ya mutu kango hakanan idan kuma mutum ya mutu babu wani abu na asadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw kuma ya bar wani ɗa na kwarai saboda haka samun ɗa na kwarai a samu iyaye na kwarai ya ibadallah idan babu iyaye na kwarai ba a iya samun ƴaƴa na kwarai da yawa da tijawan yanzu abin da sun kafi mai da hankali in ba ɗana dola kaza in ba ɗana naira kaza miliyan kaza in gina mai tsadadden gida in ba shi tsadadden mota ka mutu ka bar ɗanka bai san komi ba sai tsadadden mota bai san komi ba sai tsadadden gida bai san komi ba sai ya tai Dubai ya tai London ya je America ya je German ya je Abuja ya shiga wannan hotel ya bata wagga yarinya ya bata wata ya bata wata wa zai yi maka addu'a ya da tijo in ka shiga kabari baka bar kowa ba gidanku babu addini falon ka babu manara tv babu sunna tv babu wisal babu african tv babu talabijin da za a ce kala allah kala rasulullah iyakarka tinkaho da dukiya dabba ka mutu baka iya fatiha ba matar bata iya fatiha ba hajiya bata iya wankan tsarki ba ɗiyan ku kaf babu dan wankan janaba duk ɗiyan agoga a wace ne a tafi ya يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا kansa darasin saboda haka ya kuta giran duniya ko kai addini gidajen ku shi an rayuwa ya kuma wadata ya masu mulkin duniya mulkin ku in babu Allah aikin banza ne ku koya ma matan ku addini ku koya ma matan ku karatu da yawa za ka iske mace mijin tana da kowace irin arziki kowace irin dukiya amma in ka ce mata shika shika musulunci ba ta iya ba gidanku babu wanda ya iya karatun qur'ani ya abin kunya gidanku kowa bai iya karatun alqur'ani ba wani ma in ka bashi qur'anin ina ne farko ina ne tsakiya ina ne ƙarshe wallahi bai sani ba shi yasa Allah ya raga ma waɗanda ƙananan yara saboda dalili guda ɗaya Allah ya ce wa kana abuhuma saliha babansu dattijo ne mai son addini murtijo ne mai imani dattijo ne mai tsare shari'a Allah ya tuha mu gida ne asiri ya ba shi ƴaƴa masu albarka Allah zai ruhe gida zai huce mutuncin gidajen masu addini ka je gidan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ka gani duk da kasancewa bai da rayuwa amma zuri'ansa ni kan je gidan shi bayan mutuwarsa in lalura ta kawo ni Kaduna ni ka biya gidan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi gaba ɗaya da ƴaƴan malam sojoji da ƴaƴan malam doktoci kowanne na iya cikin kokarin shi wurin karanta alkur'ani iya abin da ake nema kenan je ka ga zuri a Sheikh Jafar wasu ma sun je Madina sun kare digiri sun dawo ku yi kokarin dora ƴaƴanku ga tarbiyya addini don akwai ranar mutuwa akwai ranar kindillanci in don arziki ne ba wanda Allah ya mu alƙawalin mutuwa da dukiya in mulki ne ba wanda Allah ya ma alƙawalin mutuwa da mulki don haka a bidiyar da Allah kamar da Allah yake ma inda kun yin wa ma inda Allah ما عندكم ينفد وما عند الله باق abin da ke wurin ku bai karewa ne amma abin da ka wurin Allah na addini na imani na shiga aljanna na gafara Allah na shan ruwan kausar na hawan sira'i na hau awo ranar awo na tsayuwa ranar kiyama wannan Allah ya kawo gafaran shi da rahama da jin kai yayi maku ku samu ku tsira da kai da iyalinka da zuri'anka ya ji alheri ga mutum bisa ga abin da a hannun shi na dauda duniya kurum jiji annabi yaqub alaihi salatu wassalam Allah rama me yake nema a suratu maryam game da ƴaƴansa a zakariya abu ɗaya ne yake nema yana cewa wa inni khiftul mawaliya min wara'i وإني خفت الموالي من ورائي وقا- وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا ga annabi zakariya alaihi salatu wassalam babu abin da ya matsa ma Allah da addu'a da roƙo shine yana neman zuri'a ba. Allah ka bashi zuri'a ba. zuri'a da za ta gaji wa'azi zuri'a da za ta gaji limanci zuri'a da za ta gaji alaramanci zuri'a da za ta gaji hidimar masallaci zuri'a da za ta gaji aqida ta karantar da mutane addinin musulunci mutanen kirki ba ruwansu da burin wai ɗansu ya yi kuɗi ɗansu ya zan miloniya dukkan su abin da suke kokari iyan su su zama masu tarbiyya masu aqida su gado su da zama hafizan alqur'ani abin da suke buri kenan yana cikin albarka a doktor a sheikh alhassan sa'id john kusan 'ya'yan shi mata ne kawai ban sani ba amma duk ɗiyan shi maza sun haddace baka da zuwa na shi ya ku ƴaƴanmu ana kiran wani sheikh wani sheikh wani dokta wani hafizul qur'an amma ƴaƴa ne gaba ɗaya ɗa nawa a gare ka mai tarbiyyar wa'azi ɗa nawa ka bari mai sha'awar wa'azi ɗa nawa gare ka mai zuwa wa'azi ɗa nawa gare ka alaramma ɗa nawa gare ka mai sa kakin ƴan agaji ɗa nawa gare ka mai wa'azi ɗa nawa gare ka wanda bai kyamar ɗage wandonsa ɗa nawa gare ka mai iya aje gemi ya abin kunya ka suka yi ƙasa kun koya ma mutane addini amma gidan ku an ƙin addini matan ku babu kasafin wa'azi motocin iyaran ku disco kawai sai wiwi sai kwaya ina amfani zuwanka a duniya amfaninka ka samu ƴaƴa su gado ka masallacin unguwanku na gidanku wanda ka gina ko ba ka dare akwai mai iya limancinsa shine abinda annabi zakariya yake faɗa yarisuni waya risu min ali yaqub ya zo ya gaji aiki na na hidima wa addinin Allah ya gaji kuma zuri'a ta gidan annabi yaqub alaihi salatu wassalam alaramma mi annabi luqman ya mai da muhimmanci wurin ɗanai da ya samu ɗa guda kamar da zahirin qur'ani ya nuna na farko وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله yana ɗaya daga cikin inda shirka inda shirka إن الشرك لظلم عظيم abin ban takaici ka iska dattijo dattijo nan tsohon ɗan izala ne dattijo nan malamin izala ne amma wai bai iya tara iyalin shi da 'ya'yansa wa'azin ga da aka yi hilin wa'azin ƙasa da wa'azin jiha da na walima da na local government ya sa wata rana ya tara 'ya'yanai ya sa shi da kanshi cikin gida ya tsawace su ko ba ni da rai ban yahe muku ku yi aƙida iri kaza ba ko ba ni da rai ban yahe muku ku bi mutane iri kaza ba kun ga jama'a ta jama'a ahli sunna wal jama'a aikin mu qala Allah qala rasulullah abin da ya kamata da tijo ya ma iyane kenan ina abin jin daɗi ka mutu gida ya mutu da san da dattijan kuna da rai an wa'azin unguwa unguwa da na walima gidanku na cikin dandalin wa'azi shikenan da cije yanzu bai da rai gidanku ya koma shikenan sai wurin yan kwaya sai wurin yan disco sai wurin wasannin banza babu ci gaba da wancan aiki menene annabi ibrahim yake gori ga Allah yana gori ga Allah subhanahu wataala abu daya daga cikin abubuwa uku yana cewa ni Allah ya sanya mai waja'alni fi sidqil akhirin min lisan sidqi واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل- واجعلني من ورثة جنة يعني- النعيم wannan abin da yake buri annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya allah ka sanya mutanen bayana su zama harshen da za su yi magana ta a kansa ya zama harshe na gaskiya ne in an faɗi annabi ibrahim a ce mini mai imani in an faɗi annabi ibrahim a ce ni mutum ne mai son addini in an ambaci annabi ibrahim a ce ni mutum ne mai- mai bauta ma allah kada a ce mutum ne dan giya kada a ce mutum ne dan zina kada a ce mutum ne dan disco kada a ce mutum ne wanda yake gungume ne barawo wanda ke azabtar da makauta da bayin Allah yace a sanya ni zamana kowa zai yi magana ta a baya ya faɗi magana ta da harshe mai kyau ya ku ƴaƴan ƴan izala kai ina tunatar da ku izala ranar kura sai ƴaƴanta ina ƴaƴan ƴan izala ina dattijawan izala ina tsofaffin ƴan izala ku tuna gidajenku ku raye gidajenku da izala wake up wake up wake up wake up ba dama mu zo mu tallata muna da rai ba mu da rai shikenan kuma abu ya lalace abin da ake so in mutum ya mutu ya zama na in makiɗi ne a dakatar da kiɗa kamar gambu mai waƙa barayi a sokoto Allah ya gafarta masa ya ji kansa ya tuba kafin ya mutu shekara hudu da suka wuce gidana ya yi abin nan ya yi sallar idi yana neman kalmomi da ɗabi'u da halayya da zai yi ubangiji ya gafarta masa ɓallar da ya yi a baya ya tuba kuma ya ƙone kayan kiɗi gaba ɗai kuma ya tara ‘ya'ya nai yace da su ban yahe maku ba bayan rayuwa ta ku ci gaba da kiɗa shi ma alhaji muhammadu shata allah ya ji kansa da zai bar duniya ya yi wasiya kada ‘ya'ya nai su ci gaba da wannan kiɗa don haka haka ake so amma in wa'azi ne fa in ladanci ne fa in alaramanci ne fa in agaji ne fa in wa'azi ne fa in taimakon addini fa ci gaba mu daina bari gidajenmu na bushewa wannan bala'in na faruwa ne saboda aurar da 'ya'yanku 'yan mata ga waɗanda ba masu addini ba don haka in kun mutu shi da ma surukin kaɗai ne lalura kunya kaɗai yake cikin sunna in kan mutu ya yi watsi da wannan abin kunya ne gare mu ya ibadallah a samu gidajenmu ba a yin wa'azi aure ya tashi babu walima saboda da ya ba duniya yasa annabi luqman yace wa ɗansa wa huwa ya'izuhu alhali yana masa wa'azi ya bunayya yace ya kai dan karamin ɗana la tushriki billah duk abin da za ka yi ma iyanka wasiya da shi ka fara musu wasiya kada su yi shirki da Allah inna shirka la zulmun azim yace shirka cin amana ne wallahi zalunci ne babba a samu mutum yana shirki da Allah ka tsallaka wa'annan ayoyi ya sake kiran ɗanai yace innaha in taku يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير ko da yake masu tafsiri akan wannan kalma ha sun yi maganganu innaha in taku misqala habatin min khardal wasu maluma suka ce a'a a ɗauki fi dilalil qur'an kenan wannan ha tafsirin siyaƙin magana sace ya ɗora akan shirki da Allah wancan abin da ya zo akan maganar iyaye da abin da ya zo a kan wata bi sabila man anaba ilai biye sunna ana kira ne a cikin ilimin tafsirin qur'ani i'tiradi wani abu ya zo ya gita ba a gama wancan ba an sake kulla wancan faifai na farko shine aka ci gaba kenan in haka ne abin da yake nufi ya bunayya ya kai dan dana innaha in taku misqal habatin min khardal in shirka karancinta bata wuce girman kwayar azzarra ko mai atom the smallest article which we cannot see it by our naked eye until until by using the microscope wannan shi ake ce mazarra a turance atom smallest article ba a iya ganin shi sai an sa microscope to shirki da Allah ko da bata wuce girman haka nan ba kuma in za a yi fata kun fi sakharati a koma cikin jeji ko cikin jeji a je tsaka kasan dutse aw fi samawat ko ko a je can cikin duhun sammai aw fil ard ko a je cikin duhun kasa wallahi a yi wannan shirki a ruhe wani abu ko a binne ko a yi rame ko ƙaho ko ɗamara ko daga ko karhu ko wani tohi mara kyau a bakin ƙofar ɗaki ko ƙarƙashin gado ko an ɗaura ga tsarin mota ko ƙarƙashin katifa ko bakin wani ƙofar gida ko bakin majalisi ko bakin fada ko bakin gomin house ko wani shago ko wani gida hoto ne a alaya ce hoto ne a akarhu ne hoto ne na wani a adaga ce don kariyar bala'i don jawo alkhairi wannan duka shirki ne na Allah shirki ne na Allah wallahi ya ake bi Allah ranar alkiyama Allah zai kwalkwalo abin nan ya fito da shi ya karanta maka cewa kai ware rana kaza lokaci kaza kai shirki da Allah inna Allah latifun khabir Allah mai tausaya mana ne shi yasa ya bada dama a yi mana wa'azi don mu gano a ganar da mu sun bone bai ci mu ba latifun Allah mai tausayi ne shi yasa yayi yadda ka zama musulmi latifun Allah mai rahama ne ka zama mummuni latifun Allah mai tausayi ne yanzu ka zama ahli sunna iyayenka ba su sha wa'azi kamar yadda ka sha wa'azi ba gashi ka samu aboki ya gargado ka kun shigo mota kun zo wurin sauraron wa'azi ana maka bisan littafin Allah ana karanta maka hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalam ka gode ma Allah da wannan tausayin Allah da wannan jinkan Allah da wannan rahama Allah Qadir kuma Allah mai labari ne akan abin da kuke yi. Allah ya san mazaunarka, Allah ya san masana'antanka, Allah ya san ofis ɗinka, Allah ya san duk inda kake kwana kana banna, kana bid'a, kana shirka, kana mazurai na banna, Allah ya ce wallahi a gaya maka ya sani. na biyu sai ce ya bunayya aqimi sala ya bunayya aqimi salata wa mur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al umur yana daga cikin wa'azin da annabi Luqman yayi wa ɗansa na tsaye da sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace lalle ku umurci ƴaƴanku ƴan mata da ƴaƴanku ƴan maza da tsayi da sallah da yin sallah suna ƴan shekara bakwai bakwai da aihuwa kai musu wa'azi su sallah ma'aiki yace suna shekara goma ka duke su in sun ƙi shekara bakwai ka lallashe su shekara takwas ka kama hannuwansu shekara tara ka kama hannuwansu ku dinga zuwa masallaci ya abin bakin ciki kamar yadda wani malami ya faɗa yaran mu in safiya ta waye da lokacin la'asar sun cika stadiyo sun cika filin kwallo sun cika wurin dirama sun cika wurin wasanni amma ta kuskure masallaci kuma in mun tai buɗe na za mu ga kanmu ina iyanmu ina sun kai ga su sun cika titi sun cika wurin football amma ba su cika masallatai ba wannan kuskure ne ya ibadallah an gadon maka da addini kar ka bari garwashi ya mutu yi kokari ka gadon wa ƴaƴanka da addini don haka yace in abin aqimi salata kade da sallah wa amur bil ma'ruf kai wa'azi ku sa ƴaƴanku su zama masu wa'azi kai umarni da ayyukan alkhairi wanha anil munkar ka hani daga mummunan aiki amma wa'azi kan wasu dir alama asaba ya hankuri da abin da ya same ka saboda wa'azi komi na iya samun ka in ka zama mai wa'azi ana iya maka wakacin zarafi in ka zama mai wa'azin sunna ana iya maka zambo in ka zama mai wa'azin sunna kana faɗin gaskiya ana iya dukanka ana iya kashe ka ana korar ka aiki ana iya ɗaure ka ana iya ɓadda kai a hisin dukiyarka in ka zama mai wa'azi akan sunna a yi ma ƙarya a yi ma ƙazafi a ba da labarin da baka ji ba baka gani ba a ce kace kuma kai baka san inda aka yi wanga abu ba la ilaha illallah a ce annabi kuma duk da ya zo cikin shekaru masu tsawo kaman kace yanzu ne Allah ya kawo yace in dai mutum zai yi wa'azi ko ko zai zama shugaban izala to wallahi ki hankuri da abin da zai biyo baya bai yiwa ka yaƙi bid'a sannan ba a ci zarafin ka ba bai yiwa ka yaƙi shirka da bid'a ɗan bid'a ba su zage ka ba ɗan bid'a ba su cuce ka ba ɗan bid'a ba su yi ma ƙarya ba to ya aka yi suka zagi annabi annabi Musa annabi Nuh kai ko ba za a zage ka ba inna zalika min azmil umur don masu kisa sun ce yaron yace ya baba ka ce in ba shirka ka ce mini in hatara da shirka ka ce in tsaye da sallah amma baka ce in yi hankuri ba sai da take in wa'azi kace in yi hankuri sai baban shi yace saboda wa'azi inna zalika min azmil umur ko akwai lamun wurin lamin azmil umur ina tsammanin babu min azmil umur yana cikin manyan manyan al'amura na biyu ka wa iyanka tarbiyya su daina wulakanta mutane don haka yace wala tusair khaddaka
ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور wala tusair khaddaka linnas kada ka kauda fuskanka ga mutane bayin Allah abin bakin ciki ya isa mu nuna ma iyalanmu da ‘ya'yanmu malamanmu na sunna amma ɗiyanmu sai ka iske yaro ɗan da ka aiha sai ka iske shi yana zagin wani malami in kana wawa kai ko sai ka ji daɗi dan da ka aifa ya zagi wani dan da ka aifa ya zagi malamin sunna dan da ka aifa ya zagi alarama dan da ka aifa ya zagi dan agaji kai ma ya zage ka in baka sani ba kamata yi dan kai dan girman malamai yan uwanka ƴaƴanku su girmama yan agaji ƴaƴanku su girmama alaramomi ƴaƴanku su girmama shugabanni ƴaƴanku su girmama malamai wani lokaci ka je bakin mazauna cikin gayu ka iske ana zagin malamai ahli sunna sai ka iske da dan wani babban malami a cikin su zaune kenan shi ya bude faifai kaman ka iske dan agaji zaune ana zagin wani malami to dan agajin ne ya bude kafar zagi in ba shi ba wallahi bahaushe yace wai ko mutuwa tana jin kunya idon mahaifi ba zai yi ba kana zaune a fara sai dai in an gane kana da interest kuma kayi abin kunya ga tarbiyya wala tusair haddaka linnas kada ka dinga kauda kai ga jama'a ya ku masu zuwa wa'azi kawai kada ku je garin mutane wa'azi ku dinga wucewa mazaunai yanzu babu tsayawa ku yi musu sallama kuma wai wa'azi kuka zo garin ku yi musu ba kauye na cikin abin da bai so ku tsaya ko da mu ba ku tsaya ba direba ya yi hon ya yi ma mutanen ƙauye sallama jama'a assalamu alaikum ko da ta da su kai ka yi ibada ko ba ka yi ba kuma in motan ya lalace ko ya kafe ko kan bace da hanya in ka gama lahiya da su wurin shigowa za ka dawo ka ce da Allah da cijawa ku kama mana ga motar mu ta kashe amma kowa sallama ba kai mai da gari ba wa zai saurare ka wala ta sa'ir haddaka lillahi ba a wulaƙanta mutane magana in za awa mutum mutumin nan ba sai ɗan izala ba magana don Allah ya yi yake wa qulu linnasi وقولوا للناس حسنا Allah yake wa qulu linnasi husna ku gaya ma mutane magana mai kyau Allah bai istisna'i yace mummunai wa qulu lil mu'minin bai ce ba walakinahu qal wa qulu linnasi husna
magana ta gama ka ko da kirista ko da wani wanda ba ɗan izala ba ka yi mishi magana da lafazi mai kyau kada ka ce ai kuna mushrikan Allah ai kuna ɗan wuta ya za a yi ya ji daɗin hira da kai ya za ka yi ka sallata mai addinin musulunci shi yasa halayyar mu a ƙauye kada kuma ya zamana ƙarfe uku na dare ka tashi ka kama mutanen unguwarku tsira ƙarfe biyu ƙarfe uku na dare ka koma inda matarka kai kwancinka su yi ta juyawa bisa gado suna son su yi bacci babu hali kuma wannan lokacin Allah bai tilasta su yi wata ibada ba kai ma ka koma gida ka yi kwancinka ka sa na kaddana musu wani irin rashin adalci ne bawan Allah kai ko da zaunawa za ka yi ka yi ka dinga yi da kanka ina Allah ya sa ka bawan Allah ka cuta ma makota cikin makotanka akwai kirista cikin makotanka akwai wanda bai son irin wannan ibada bai addini bari sai lokacin da Allah da kanshi ya ba da sanarwar a tashi ai ibada wannan ko sun ki ko sun so ta duk abin da ya kamata ka sa in ya dace da shari'a ya ibadallah wala tusair haddaka linnas na biyu wala tamshi fil ardi maraha kada ka yi tafiya cikin ƙasa ba a nuna izza Allah bai san izza ya ce inna Allah la yuhibbu kulla muqtalin fakhur na'am Allah bai son mai takama Allah bai son mai alfahari Allah bai son mai wulakanta jama'a Allah bai son wanda bai da kima bai da mutunci bai mutunta mutane saboda wani matsayi ko girma da Allah ya bai ibadallah mu yi ma yaran mu tarbiyya mu ɗora yaranmu su gado wannan aƙida samu mai albarka addinin mu ba na ɓoyo ba ne addinin ahli sunna wal jama'a addinin qala Allahu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da addin da ya sawwaka na fahimtar salafus salih muna roƙonka ya Allah ka sa ai taro lafiya a tashi lafiya ya Allah ka gafarta mu mai dan ƙoƙo shagamu mai masaukinmu kenan na shagamu shekara ashirin da tara bana na sauka a gidan shi Allah ka yahe masa Allah ka ji kansa ka yi bayan shi albarka dukkan musulmi waɗanda labari ya kawo gare ku akwai mutane da yawa cikin mu ɗan agaji da malamai da alaramomi akwai wasu daga nasarawa akwai wasu daga naija wasu daga keji sokoto kano ina Allah ya musu rasuwa tare da su kuke yawon wa'azin nan amma babu to dukkan su Allah ya gafarta mu Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama muna roƙonka ya Allah ka saka ma shugabanni masu ƙoƙarin ɗora mu akan daidai Allah ka saka musu da mafificin alkhairi ka ba su hankuri akan wannan wahala ka ba su juriya domin su riƙe wannan ƙungiya ka ba su hankuri da dukkan challenges musamman a Sheikh Abdullahi Balala Allah ka ba shi hankuri Allah ka ba shi juriya Allah ka lallashi zuciyarsa su biyun nan suna shanta shaka daga mutanen bid'a to Allah ya ba su hankuri da Sheikh Kabiru Gondo ka ba su hankuri ya Allah mu kuma Allah ka ƙara tabbatar da imanin mu da aqidar mu والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ أبو بكر جراء الله يساك على خير